أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da sha uku ga watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da sha bakwai ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasar na hudu daga cikin jiran ya karatuttukan littafin al-ilal saghir na al-imam abu isa muhammad ibn saurat at-tirmidhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna karanta tahqiqin da ainihin Sheikh Adil Ibn Abdushakur Az-Zurqi yayi a yau bayan duk dogayen bayanai da muka karanta na muqaddima wadda aka samu malam Abdullahi dan Abdulrahman As-Sa'ad yayi mishi da kuma tashi shimfiɗar da ya ta tahqiqi sai ya ce al-faslul awwal fasli na farko ta'rifatun bayanai da ke ɗauke da tarihin al'imamu tirmidhi da al'allamatul karruhi wanda ya ruwaito wannan ainihin nuska daga almajirin tirmidhi mai suna alhafiz al-mahbubi sannan sai kuma tarihin annuskatul khatiyya wato kwafin rubutun hannu na wannan littafi tujeren giyar waɗannan abubuwa guda uku su ne malamin ya kira su ta'arifat wato bayanai ne zai yi game da tarihin imamu tirmidhi da tarihin almajirin almajirin tirmidhi wanda wannan nuska ta wannan littafi wanda ita ce mafi ƙarshe zuwa yanzu a duniya wadda ta zo hannu to ainihin an samu wanda ya ruwaito ta daga gare shi da rubutun hannun shi wannan karrohin a jiki da kuma taswibat da tashihat da inda yake sabat nake tabbatar da cewa wannan wurin ya tabbata an karanta a gaban shi ya gyara to sannan sai tarihin wannan nuska din alkhatiyya malam yace tarjamatul imam tirmidhi tarihin imam tirmidhi a duk lokacin da ka samu kanka kana bayani dangane da ko fassara abubuwa daga larabci zuwa hausa ko daga wani yare zuwa wani yare babban makasudi shine isar da saƙon domin abin da tarzana take nufi a nan biography ta ma kaga inda ba ka ce kuma tarihin imamu turmili shi ne ya hausantu amma karka manta kalmar tarihin ita kuma mai ce sun larabci ce ta ma ta riga ta karɓu a cikin harshen hausa don haka ta zama ɓangare daga harshen hausa wanda yake ba ta iya rabuwa da shi shi kuma harshen ba iya rabuwa da ita na haka tarihin imamu turmili waye turmili ɗanwa jikanwa mutumin wacce ƙasa wurin waye karatu suwa suka yi karatu a wurin shi me malamai suka ce game da shi huwa abu isa muhammad ibn isa ibn saura at-tirmidhi as-sulami shine baban isa muhammadu dan isa dan saura mutumin kasar tirmidhi garin yanzu ana ce mishi tamaz saboda yana yankin da galibi turawa da makamantansu sun yi galaba a kai as-sulami haka ake karanta wannan wuri ba as-sulami ba as-sulami ina fata an gane rawa an al-bukhari wa qutaybah ibn sa'id ya ruwaito hadisi daga al-imam al-bukhari da qutaybah dan sa'id wa ishaq ibn rawiya da ishaq dan rawiya wa muhammad ibn amr da muhammad ibn amr as-sawwaq al-balkhi ومحمود بن غيلان وإسماعيل بن موسى الفزاري وأحمد بن منيع ابن منيع وأبي مصعب الزهري الزهري روى عنه المحبوبي شكما الإمام المحبوبي يا رويت حديث إليشي والحيثم ابن كليب والحيثم بن كليب والبزوي والإمام البزوي وأبو حامد التاجر أبو حامد التاجر وغيرهم بوأن سؤال ما دي ذكر ابن حبان في الثقات الإمام ابن حبان يا أنبتي ترمذي أتكن أمن تتو وقال يا أبن بيتي كان ممن جمع ترمذي أنا دقا تكن على من دسوك تار إلمي وصنف كما يتأى يربط إلمي وحفظ يكما أين هدتي وذاكر كما يرنك تتون مسألة إلمي دمالمي إلمي سأل الإمام البخاري da irin su abu zur'a da makamantansu yana munakasha da su domin ƙara fahimta da kuma ƙara fito da al'amura sarari وقال الخليلي الإمام الخليلي للتاف الإرشاد كنا يتي ثقة إمام الترمذي أمن تكيني متفق عليه كما يند أكا أكن أمن شي وأن متفق عليه بائر تكي متفق عليه دا فكي كرنتا أتكر رياض صالحين كو أربعون حديث با أنا ثقة متفق على توثيقه أن هدو أكن أمن توابشي وقال الإدريسي الإمام الإدريسي يتي كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث ترمذي na daga cikin limaman da ake koyi da su ake kwaikwayon su a cikin ilimin hadisi sannafa aljami'a ya rubuta littafin aljami' wa tawarikh da kuma littafin da ke dauke da tarihin malamai wal ilal da kuma littafin da ke dauke da bayani akan illolin hadisi tasnifa rajulin alimi wallafa irin ta mutumin da yake malami ba wallafa irin ta dan koyo ba mana ya wallafa waɗannan littattafai wallafa irin ta gogaggun malamai mutqin qararre kana yudrabu bihi al-masal fil hajj har ma ana buga misali da shi a wajen hadda a ce kai wannan hadda ka kamar turmudi to duk wanda kaji ana buga misali da shi to lalle ya kai matuƙa وقال الحاكم أبو أحمد الإمام الحاكم أبو أحمد با حاكم نيسابوري أبو عبد الله با يكي سمعت عمران بن علان ناجي عمران بن علان يقول لنا سوى مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع بخاري يا رسول أينكم خراسان كب ببر إرن ترمزي وجن إلمي بتاكات أنتم zaka turmizi ya yi ta kuka na tsoron Allah hatta aniya har makanta ta same shi kaji manyan zuhabi kenan a nan da aka ce kurasana ita kurasana ba ƙasa ce yar ƙarama ba kurasana yanki ne mai girma kamar yadda a da in ka kira sakkwato ta haɗa da jihar Niger a yanzu da wani ɓangare na jihar kwara ta haɗo da jihar sakkwaton yanzu ta haɗo da jihar zamfara da kebbi da wasu ɓangarori ma waɗanda za ka iya cewa har tafiya ta yi tafiya an fara fita wasu ƙasashe ko kuma wasu yankuna don haka sokoto a zamanin ɗan sojiyo misali yankin da ake kira sokoto a zamanin ɗan sojiyo ba shi ne yankin da ake kira sokoto a yanzu ba ya kamata mu gane wannan saboda haka kurasana a zamanin waɗannan malaman ba ita ce garin kurasana yanzu da kake ji a iran ba don yanzu an ɗan gurgure an bar wani yanki ne tsibirin wata jiha ce a cikin iran ita ce ake kira khurasan to ka ɗauka ita ce asalin khurasana khurasana waccan a an ƙara zazzabtar ita ina fata an gane ma'ana kenan a duk faɗin ƙasar da ake kira khurasana a lokacin nan babu kamar shi wa qala abul fadl al bailamani al imam abul fadl al bailamani yace sami'tu nasr ibn muhammad naji malam nasar dan muhammad ko ashira kuhi wato ashira haka ne kuhi ashira kuhi ya kulu shi wannan shira kuhi yana cewa sami'tu muhammad ibn isa naji malam muhammad dan isa at-tirmidhi ya kulu yana cewa qala li muhammad ibn isma'ila muhammad dan isma'ila ya ce man tafa'atu bika ko man tafa'atu bika aksara mimman tafa'ata bi amfaniyar da nai da kai ta fi amfaniyar da kai da ni na din ba ta nafi ba ce ba ta nafi ba ce ba wai man tafa'atu bika ban amfana da tsaya ma abin da amfanin da nai da kai ya fi yawa fiye da amfanar da kai da ni ko kun fahimta yau abin da bukhari ya gaya wa turmizi kenan tare da cewa shi bukhari malamin turmizi ne wa qala al-mustaghfir al-imam al-mustaghfir shi ka cewa ya mata fi rajab turmizi ya mutu a watan rajab sanata 79 wa 200 shekarar hijira na da 277 kashe ke ka karanta cikakken tarihin turmizi a cikin asiyar wato sirr alamin nubala ta al-hafiz az-zahabi a cikin mujallar na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in ya tahazib da kuma littafin tahazib da tahazib ibn hajar na al'imamu ibn hajar mujallar na uku shafi na ɗari shida da sittin da takwas allafa jami'a wal ilal al kabir wal ilal al sabir wa shama'il turmizi ya rubuta littafin al jami'ul kabir da kuma ainihin al'ilal kabir da al'ilal sabir da kuma shama'il muhammadiyya littafi ne akan tarihin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam wahiya waɗannan littattafai matbu'a dukkanin su an buga su bugun inji wa gairaha da ma waɗansu littattafan da al-imamu tirmidhi ya rubuta su wannan shi ne takaitaccen tarihin al'imamu turmizi don haka sai take da cewa rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya ji ƙanshi gafara mai rahama ko Allah mishi rahama rahama mai yalwata a takaice wata matsala game da al'imamu turmizi wadda malam al'allama mubarak sori ya tayar da ita ita ce idan kana karatun littafin shi zaka ji ana yawan cewa kala abu isa kala abu isa kenan yanzu ya halatta aiwa wani lakabi ai alkunya da abu isa bayan annabi isa bayi da uba wasu malaman suke sai suka ce bai halatta ba tunda asalin annabi isa ba shi da uba ku kiyaye asali annabi isa bai da uba to yanzu a ana cewa abu isa abu isa sai suka ce sun kyamaci jin irin wannan alkunya ko kun fahimta ibn qayyim ma ya bada labarin wannan mazhabin na wasu malaman fiqh a cikin littafin tafsir mai bin sai dai mazhabi ne ba iki domin sanda kake cewa abu isa ba kana nufin cewa wancan isan ne yake da uba ba gashi ne sun ɗauki matsala amma fa da girma falsafa ce suka shiga da mantiki ko suka ce saboda in ka ce abu isa ai ta soke kama da aƙidar kiristoci kiristoci da ke cewa allah shine uban annabi isa kaga yadda fatawa ta nemi ta zama kamar alewa suka taɓe ta tun daga makaruri tana neman ta tafi da kafirci Allah ya kiyaye na'am yi tsoron Allah ne dai wallahu alam tsoron Allah ne ba shi an ce ta kuka ta kuka wannan matsalar dai tana buƙatar jakka shin makantar tashi ma daga baya ne ta faru ko ko dama shi makaho ne ko akwai wannan matsala in ka karanta mubarak fari a muqaddimar shi dai tarihin turmijin biya ta tsaye ثانيا تاريخ نبي الحافظ الكروخي هو أبو الفتح عبد الملك ابن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي الهروي البزار kun ji cikakken sunan shi da kuma inda ake danganta shi wa nasabuhu al-karruhi ya'udu ila karruha wannan dangantaka da kaji ana cewa karruhi tana koma zuwa ga karruha ne wa huwa madinatun wani babban birni ne ala asharati farasikh farsafi goma ne min harra daga garin harra harra idin ita ma yanzu tana cikin iran ne to garin ba shi da nisa kamar farsafi goma ne ta kamar min talatin kenan wuli da sanata sanatai ko wa sittina wa arba'ami'a hijriya an haife shi hijira na da ɗari hudu da sittin da biyu sami a shekhal islam aba isma'il al-ansari ya yi karatu a wurin abu isma'il al-ansari wa aba bakrin al-gairaji da al'imamu abubakar al-gairaji wa gairahum da ma biyu wa gairahuma da waɗansu malaman rawa an ibn al-jawzi shi kuma abdurrahman ibn al-jawzi ya ruwaito hadisi a wurin shi shi kan ruhi din wa sam'ani da al-imam sam'ani wa ghayruhuma da waɗansu malaman nasha'a bi harra ya tashi a ainihin wato garin harra kaga a babban birnin su kenan wa sami'a bi hal ilma ya koyi karatu a wannan gari thumma intaqala ila baghdad sannan kuma sai ya tashi ya koma baghdad iraki kenan وحدث يجي يكرم تبدا حديثي وتاجر بها مدة كما يكاسينتي او النوري مدن ونلوكتي ثم انتقل الى مكة فمن سيتاش يكون مكة وتوفي بها ورث مكة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة هجرية هجرانا بقريب ورد أربعين وتقر أبا ما لم ينسوا كجري ba wai a waɗannan manyan ƙasashe ma masu dogon tarihin musulunci ba hatta ƙasashe irin namu da malami ya sauka gari marhabantar shi ake yi a yanzu kafirai sun tsamatar da musulmi zunan su kuma sun tsoratar da musulmi game da malamai sun malami ya sauka gari na tsoron shi ake da me ya zo kar ya zo ga mana kaza kar ya kaza ba da zaran garin ku yayi maka kunci sai ka tafi makka kana zuwa maka sai ka je ka share wuri ka yi gini sai ka zaman ka ka ci gaba da harkar ka bayyana ɗalibai suna zuwa suna ɗaukan karatu a wurinka a harami kawai shi kenan ba wata fitina saboda ƙasa ce ta Allah ba wanda ya taɓa mallakarta a matsayin cewa ya mallake ta sai wadda ya dama sai kaza sai kaza an haka harami ne na Allah amma da gaba abubuwa suka zo rayu gari suka zama yadda ake ganin su ko mafi kala an ibn al-jawzi al-imam ibn al-jawzi da magana da ya game da al-hafiz al-karruhi malamin shi ne yake kana khayran mutumin kirki ne salihan mai nagarta sadiqan mai gaskiya wa qala sam'ani sam'ani ma wanda yake dalibin shi ne yake shaykhun salihin malami ne nagari sabidu saira a ko sabidu sira mai ainihin nagartaccen tarihi kafirul khairi da yawan alheri wal ibada da yawan ibada wa qala sam'ani dai yake sadiqun siqatin nagari ne amintacce ta irin wannan shaida ita ce shaida mafi inganci ita ce shaida ce ta zo daga ɗaliban shi da suka yi karatu a wurin shi ban yadda ba a ce yawa gari ya zama majhuli kuma domin su da suka kawo labarin sai suka faɗi waye shi wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace ash-shaykh al-imam as-thiqa shehin limami kuma amintacce waɗannan kirari da kake buɗe siyarwa alamun nubala ta kana jin zahabi yana yi sa har ka taɓa ɗaukan cewa wai kirari ne na siyasa a'a naƙid ne zahabi baka nike ne game da mazajen hadisi don haka ba wai kawai zai dubi abin nan filogi ba ne ce ai wannan filogi ya fi koyan ne nagarta ya fi kaza a'a ina duk inda ka ji wani kirari ko yana magana ne irin tasu ta malamai don haka za ka ga duk wanda bai cancanci wani kirari na gari ba haka ga ya faɗi game da duk abin da yake tattare da shi domin al'imamin zahabi bayyana wannan littafi na shafiyar alamin nubala musamman game da malaman da suke mutu asirina waɗanda suka zo daga baya baya waɗanda galibi halin su ya ɓoye a wurin mutane to a wurin al'imamin zahabi aka rinka jin ainihin wato halayensu da kuma matsayinsu misali yake amr ibn marzuq عمرو ابن مرزوق سيكي خاء مقرونا بخاري يا رويتو حديثين أما يا قام حديثين سيدي تارد نواني باوي حديثين سيكي كأي أو نواتو بخاري يا رويتو دا sannan sai kuma yake dalil haka nan al-imamu abu dauda ma to kaga da yazo fara tarihin sai yake al-shaykh al-imam musnid al-basra abu usman al-bahili maulahum al-basri to yanzu wannan magana da yake al-shaykh al-imam din ba wai kirari ne irin na roƙa ba kai magana ce yadda yake faɗin ta wadda inda zai zo wurin mutumin banza kuma haka za ka ji ya siffanta shi da gargadan halin banza da ya kamata a siffanta shi da shi haka ainihin wato al'imamu azhabi ya rinka yi yanzu bai ji wani yake ahmad ibn abi khalid sai ce al-ahwali menene al-ahwal farargan ce al-katib yake sakatare abul abbas baban abbas وزير من مأمون بعد الفضل ابن سهل yake minista ne na sarki na amin kaga duk mukamin babu na karatu ahwal alkatib sakatare ko amma sai ce wa kana jawaban mai kyauta ne an gane munabbihan sahaman zahiyatan sa'isan sannan za'iman za'iran ma'ana mutum ne wanda yake mai alheri wanda ya iya yabo sannan mutum ne wanda yake wato yana da sahama wato kamar kace yana da cika ido sannan yana da kwarjini wato mutum ne kamar mai siffar karfi sannan shugaba ne sannan kuma wato mutum ne wanda yake mai barazana za'ir kaga na gani mutanen jam'iyya ne yan siyasa ne waɗannan ina fata an gane to ka gani gashi nan haka za ga yana yi musu duk inda ka duba haka zai haka yake yi don haka da aka samu a sibiti bai ji daɗin wasu maganganu da zahabi ya faɗi a kan sifaye ba sai ya rubuta wani littafi ya ce ya sa mishi menene fa'idatun iljarfi wa ta'adil a cikin wannan littafi ya rubuta shi ne don ya rabbi da imamu zahabi yana cewa malamin mu abu abdullah muhammad az-zahabi kaza kaza idan ya zo wurin malamai irin nasu na salafiya masu aƙidar su sai ya ta yaban su ya ta yaban su in ya zo wurin namu sifaye ko a sha'ira kuma ya zartare su ya kaza ya kaza a'a zahabi yana faɗin siffar da take tattare da kowa ne ina fata an gane Allah ya taimaka ku zama kun bai ji wannan bayan da ka ji wannan sai kuma yake wa qala ibn daqiq al-eid al-imam ibn daqiq al-eid to gashi nan a can sai yake abuba nasifat ibn al-jawzi an gane wato littafin da ibn al-jawzi ya rubuta wanda ya kawo lissafin malaman shi a cikin shafi na 88 wal ansab lis-sam'ani da kuma littafin al-ansab na as-sam'ani mujallad na biyar shafi na 60 وذيل بن النجار وكنا للتاف الأين من ذيل مع الإمام ابن النجار شافنا أشرين دقيقة والتقييد وكنا للتاف التقييد لابن مقطع منالا أبو بكر لم مقطع شافنا أيضا بأربعين دقيقة bayan duk da ka ji wannan sai ce wa qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid ko cewa yi wa akthar ma ya'tamidu al-mutaakhiruna mafi yawan riwayar da waɗanda suka zo daga baya suke dogara da ita ta turmiji riwayar turmiji da suke dogara da ita riwayatul karruhi riwayar karruhi ita suke dogaro da ita wannan magana tana nan a cikin annakt lizarkashi littafin annakt na al-imam zarkashi ina in nukat eh annukat annukat na al-imam zarkashi ko rahimahullah rahmatan wasi'a Allah ya ji kanshi rahma mai yalwata kunje wannan maganar da wannan malamin ya faɗe ta da tafiya ce tafiya sai da wannan mutum ma ta ɗauke kuma da yake shekara goma ne ko sha biyar aka gano ta shi na aka zauna aka aikin ta ita ce yadda muke zuwa muku ranar da mun zo da ita cikin tarin ainihin nufas da muka zo da shi na turmidi din daga baya bayan nan ne aka same ta suka zauna su sa'adul arna'ud suka zauna suka ainihin ta haƙiƙin ta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am akwai wasu ban da ita amma su kuma na ta'akhirai ne daga baya baya ne kuma aka same su amma ana nufin akaban nuskar da ta fi kusanci da zamanin turmidi ita ce nuskar karrofi shi kuma karrofi almajirin almajirin turmidi ne da sauran nuskar da ake amfani da su nuskar ne waɗanda daga baya baya ne suka sami ina fata an gani sai yake cewa don haƙiƙanin al'amari ta ahmad shakir da wata haƙiƙin turmudi ya rinka ishara ne da wannan nufa don ya samu wasu kita'at nata ne ya samu ta kammalalliya ba wanda ba ya samu ta kammalalliya ba ta sauƙaƙe masa ayyukan da ya ta wahala a cikin ta haƙiƙin turmudi da ya don in yanzu wasu wuraren za ka ga ya wahala wajen ƙoƙarin haƙaƙa wurin to ita ko wannan nufar kamar da za ka zo ka ji yanzu siffarta kamila ce tun daga farkon ta haƙar ta kaf sannan kuma rubutunta a sarari yake ko kun fahimta sannan akwai tasihat akwai gyare-gyare da duk abin da ake bukata wadda kawai wanda duk zai aiki a kanta kamar zai sake sajjala ta ne kawai a sa ta a kwamfuta a buga don haka aikin su na wani su sauki waɗancan mutanen Allah ya taimaka salisan sai yake na uku bayan da ka ji tarihin asalin turmi da kuma tarihin wanda ya kwato wannan riwaya wanda ya rawaito wannan riwaya daga wurin almajirin tirmidhi sai yake an-nusha al-khattiyya kun gani an-nusha al-khattiyya bugu na rubutun hannu wato muna cewa bugu ne saboda asali ko haka ake faɗi da hausa amma asali wato bugu aka ce bugu wanda aka riga aka girba a inji ko kun fahimta to nuska ita kuma abin da take nufi wadda aka kwafe ta da hannu to sanda kuma kake cewa kwafewa to kwafewa kuma turanci ne kalmar da na san ba haushe yana amfani da ita ce jiyewa ba ni ijiyewa ma'ana ba ni nuna nakala daga inda ka ta abin ne shine هذه النسخة إتي ومن كفي محفوظة في مكتبة باريس an adana ta a ainihin wato library wurin tara littattafai na ainihin Paris wato Paris Parisa alwataniya na ainihin cikin gida wato National Library National Library na ainihin wato Parisa to tambayar da haka da aka wannan nufar kuma tana Parisa sun tura mulkin mallaka da suka ci yaƙi sun ta kwacewa da kwashewa da wawashe waɗannan abubuwa saboda su tura mulkin mallaka matsiya ne amma masu tsiyayya da taka tsantsan ba irin waɗannan baƙaƙen kafirai ne masu tsiyayya makauniyar tsiyayya ba shi ne tsiyayyar da tura mulkin mallaka suke ina tsayayyar da taka tsantsan shin waɗannan mutanen da muka zo yanzu muka rubuta su ya kamata mu yi nazari tukuna idan suna da wasu rubuce-rubuce mu ga ya suka har suka kai ƙarfin da suka kai wanda muka rusa ko kun fahimta to amma makiya wawaye su ne suka zo su kashe waɗanda za su kashe duk resources ɗin da suka samu sai su banka mai wuta ko su zuba shi a wuya amma su turawa in suka ci ku da yaƙi sai su da sai suka karɓi duk wani document da duk wani abu na tarihi sai su koma sai suna nazarin waɗannan abubuwan don haka duk duniya ku ji a ƙasar ingila da faransa da portugal da germany suna da wurare na musamman na binciken ɓangarorin duniya gaba ɗaya don haka da zaran wani abu ya faru in misali abin da yake faruwa a north africa a ƙasar tunisia a yanzu na tawaye da aka yi wa zainul abidina sai aka ɗauko wani da ture a jiya a tashar ainihin ita abin nan tashar jazira ta turanci shi da turan expert ne akan north african security shi gogaggen masani ne akan harkar tsaro a ainihin arewacin afirka to irin waɗannan mutanen haka ake da su a babin ilimi sai ce ya na kai masani ne game da arewacin najeriya game da arewacin najeriya kuma game da rubuce-rubucen gidan shehu da bello ya kan abu ya faru sai a ce mu ba ka ce sai ce eh akwai wani tsohon rubutu dama da suka suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza to amma abin da ya rinka ba su wahala shi ne waɗannan dasan don su da suka ɗauki lokaci suka je suka koyi karatu har sun koyan sun tabbaɗe biɗin da suka yi da iddi'a'in ta haƙiƙin waɗannan dasan daga baya sai malamai suka yi ta ganin ainihin tsiraikin shi koyon da suka yi ba koyo ne na ƙwarewa ba wanda kawai inna na'am sun kware din amma sun ƙi nuna kwarewar da gaske in suka tashi haƙaƙa wannan turaf din sai su haƙaƙa shi ta hanyar da kawai zai fita ba lallai ya fita da ahsan tsira ba ko kuma iya abin da gani shi ne iya iyawar amma ni na fi ganciya a kan rashin kwarewar ba don kuma ba saboda waɗannan ayyuka ne waɗanda malaman musulmi ma da suka shiga wannan ilimin ba duka suka kware ba balle yahudawa wanda asali da girman shi ne yake tunkara abu kawai don wa al'ummar su da ƙasar su a yi to waɗannan irin littattafan jama'a kar ku nemi wasu yanzu haka akwai littattafan da muna da sunayen su a list cikin ƙa'imar da muhammadu bello ya faɗi na littattafan gidansu amma kuma an nemi littafin an rasa ina yake misali littafin mawani wujudul hijratu alal iban mun sa faɗa muku sai lokacin da aka samu hassan fathi al-masri wani basira ne ne da ya karantar a department na islamic studies da ke university ibadan a lokacin na he was an associate ko visiting professor a can shi ne ya je kasar ingila ya samu littafin ya kwato shi in their reference library wanda wannan reference library na cambridge university da oxford university kuma rana a barin yan najeriya ku shiga saboda akwai wasu turas ɗin da ba a so ɗan najeriya ya kai gare su balle tunanin ɗauke su daga ciki akwai wannan littafin domin suna ganin wannan littafin ya bayyana cikakken tsarin da su dan sojoji suka bi suka tsara daular abin da ke so in nuna mana a nan shi ne karkai mamaki a yanzu haka wasu littattafan da ake kukan ba a san ina muskokin su suke na suna kan a hannun turawa ahmad shakir ya yi kuka game da neman wata nuska ta ainihin tafsirin ibn kasir sai ce yiwuwa tana daga cikin yadda wani juyin da hali ya sa ba ta iso gare ni ba yiwuwa tana daga cikin muskokin da yanzu haka tana can wani ɓangare na duniya ta amma with the modern technology na internet yanzu abin yana sauƙi akwai waɗanda daga cikin malaman musulunci yanzu suke yawon duniya na nemo waɗannan labarin nufa matakin farko kenan neman labarin nufa ina nuskar blogin marani take rubutun hannun ibn hajar ba don kuma don an samu rubutun hannun almajirin shi almajirin kuma ya ce ya kwafo daga rubutun hannun ibn hajar to kenan akwai nuskar rubutun hannun ibn hajar ta ce to turawan faransa shi ne suka shiga ƙasar masar suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza an samu labarin sun tafi kaza sai wani ya tafi can faransa a matsayin ya je ziyara ne ta harkar ilimi zai ziyara ne official ziyara tsakanin jami'ar da yake lecturing da kuma jami'ar ƙasar faransa sai zama yanzu ya- ya tafi a matsayin aiki ne don haka sai can jami'a sai ke mishi jagoranci zuwa ga wasu abubuwa to in yaje sai ya samu photocopy na shafi biyu shafi uku in yaje sai a haɗa sai ku gansa ana ce da su manyan manyan littattafai ne waɗanda suke ba da labarin inda muskoki suke a duniya to su waɗannan sun zama guide ne wato sun zama wata sihirasa ce da za ta ce maka nuskar riyadu salihina da hannun imamin nawawi tana ainihin ƙasa kaza tana wuri kaza to wannan ainihin abin shine abin da dama kawai kake son ka samu labarin to kai kuma sai ka tafi ka nemo ta jama'a kun fahimci wannan to idan kun gane wannan a yau fa akwai ɗimbin littattafan mu dawa waɗanda wallahi ana nan ana cigiyar wasu ina kan hannun turawa to ba nan ba waɗanda suka ɗibe su suka kai su can sun sun mutu tuni don wannan musibar ta samu musulmi ne a karan farko a wajen karni na bakwai in ka karanta ba ga ibn kafir biyu ya ba da labarin irin waɗannan attack da turawa suka yi ta kai wa ƙasashen musulmi ya yawaita ba da labari don an yi azzamanin shi ne tun yana matashi cutar jeto a kai cutar jeto a kai za ka je na yawan ifrin ifrin ifrin har a cikin tafsirin shi na ibn kafir za ka je na ba da labari to a daidai wannan lokaci ne suka fara waɗannan hujjeri kamar shekara ɗari bakwai ke yanzu da ta gabata ni kam da yake ba kowan kowa ba ne afirka karan kaɗa miya ne to an iso kan mu ne shekara ɗari da ta gabata da ɗan wani abu kaɗan to a daidai wannan lokaci ne suka ta kwashe waɗannan turas ɗin da haka yadda kake ganin nuna ɗin haka yanzu ku duba nufka asalin nufka ta ijra'is sunna sai sardauna ne ya karɓo ta 1963 ko 64 ya je ya karɓo ta aka zo aka bai wa malam sayyidul ahali wani da misri ne ya je ya haƙƙaƙa ta cikakken tarihin misar da kuma tarihin ƙasar hausa da tarihin ɗan hudu da sauransu da yadda aka aka karɓo ta ba a can ingila sardauna ne ya karɓo ta kenan kafin wannan lokacin ko da akwai iba'i sunna a hannun mutane ba ita ce asalin nuskar su dan sodiyon ba ko kun fahimta da nan misali yanzu yanzu tafsirin malam abdullahi gambe kifayatu da afa'i sudan wanda ya zama talhisi ne na biya'u ta'awil suna da shi a nan gidan sarautar tasu a yanzu ta gambe amma sai je wani yaro ya kwaso wannan nuskar ya zo kaduna nan ya sayar da ita ko miliyan biyu ne ko miliyan uku to abin da kai shi ne rashin sani da damuwar muhimmancin ta kullum muka haɗu da waɗanda suke mas'ulai ne akai sai dai ce ana nan ana shirin ba a karɓo ana nan ana shirin ba a karɓo ko kun fahimta jama'a ta abin da kai shi ne su turawa suna horar da mutane don wannan abin a yayin da musulmi kuma yana abin ma bai cika kima a wurin su ba yanzu dai rufin asirin da Allah ya wa musulunci an samu da yawa malamai sun dan karkato zuwa ga wannan inaya malam mashhur ya ba da muhimmanci game da tahsilul mahqufat yakan tafi ya samu iyalan ko waɗanda suka gada ko makamantan haka sai je ya siya da kuɗi mafi tsada in sun isiyar mishi su ba shi izini ya yake fiskat ya zo ya aikin haƙaƙa su don haka ba da gina wannan ba haƙaƙa daya daga cikin littattafai da kuma rasa'il na malam taqiyuddin hilali don ya je hakkan ƙasan maroko ne ya je haɗu da iyalan suka ba shi wasu wasu wasu wasu kuma suka ba shi izini ya fito ta Allah madaukakin sarki ya taimake ni to shine an-nuskatul khatiyya wato kofi na ainihin rubutun hannun wannan littafi hadhihi nuskatu ukhtiba fi maktabati baris al-wataniyya bisi al-jami' al-kabir wannan nuska tana nan an adana ta a ainihin wato wurin tarin littattafai na ainihin wato kasar Farisa wato kasar Paris garin Paris jama'a Faransa kenan da sunan aljami kabir ya fata ufi ismatai wa sabarina ko wa li'atain waraka takabbin ainihin guda ɗari biyu da saba'in da biyu ne kutibat sanata saba'in wa arba'ina wa hamsami'a hijriya an rubuta ta hijira na da ɗari biyar da arba'in da bakwai ina son ku na ku gane yadda malamai ke aikin ku dubi san da aka rubuta ta a cikin ƙarni na shida kenan hijira na da ɗari biyar da arba'in da bakwai sai ka koma baya sai ka ga yaushe ne aka ce shi karruhi ya rasu ɗari biyar da arba'in da takwas kun ga kafin ya rasu da shekara ɗaya yadda sana'atin a jikinta akwai sana'at sana'at shi ne ku duba jama'a ina karantar da kai global maram daga hadisi na ɗaya zuwa hadisi na biyar ina ka tashi karatu yadda salaf suke da mutu akhirin su sai ka ɗauko biro sai ka rubuta a gefe cewa a yau kaza ga watan kaza malam wani ya karantar da mu waɗannan hadisai mun yi su kaza kaza kaza kaza mun gaggara mun gaggara sai ka sa sa sabin ha ma'ana iya nan ɗin kaji kuma an gyara shi ne sana'at ɗin sai kuma sai ka sa ranar talata kaza ga watan kaza daga hadisi na shida zuwa hadisi na goma sha ɗaya malam wani ɗin dai ka sake sa sunan shi karka tsiya ya karantar da mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza mun tabbatar da duk gyare-gyaren a makaranta kafin a tashi sai ka sa sa to shi kenan sai a wagari wannan malamin ya rasu suka sa ainihin wannan malamin ya rasu ranar kaza ga watan kaza to bayan shekara ɗaya kuma sai na koma wurin wani sai kuma wani ya ji yadda ni kaza kaza kaza har zuwa babi kaza to shi ne in aka gana suka ji an ce wadi ha sana'at kun fahimta to ka duba ta yadda waɗannan suke yi wayan sai a samu wani mai guntun kashi a wanda ya da turai a ce ya fi waɗannan mutanen fasaha ko kun fahimta waɗannan mutanen da ke da dukka wajen adana abu da kiyaye abu da tsare su ina fata an gane ga shi wadda ha sana'atin adida fi awwaliha wa akhiriha da farkonta da ƙarshenta yadhkuru ba'daha anna hadha sana' bil haram sharif shi wanda ya wannan rubutun da ya nuna ya koya a jikinta ko yana nuna labarin jin ta din ma a makka ne wa huwa haramu makka sharrafa Allah wato a cikin haramin makka ma ya ji wannan karatun sannan ya kataba karrohi ala awwalin nuska a farkon wannan nuskar da muke magana din shi karrohi din nan sai ya rubuta da hannun shi ku ji sami amini hadhal kitaba ma'al ilal kun fahimta jami'ahu wannan ainihin wato littafi na jami'ul kabir tare da ilal din wannan ɗalibin ya ji shi gaba ɗaya a wurina كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى عبد الملك ابن أبي القاسم ابن أبي سهل الكروخي الهروي بيمينه kun ji fa ku duba waɗannan malaman da suke da wannan dukkan saboda waɗannan abubuwa ne sun san cewa Allah zai kai abin inda ba a taɓa tunani ba to duk abin da za ka yi irin wannan karkarin ƙauyen shi yadda al'amarin ba zai fito ba ku da yadda ya sa sai da ya sa sunan shi abdulmalik dan abdul qasim dan abu sahal al-karruki sannan al-harawi yake biyaminihi da hannun shi na dama na rubuta ba da mahagu ba ba da typewriter ba da computer ba wa qara'a hadhihi an-nusxa ala al-karruki wa huwa yanzuru fi asli as-sama' kun ji shi kuma ɗalibin ya rinka karanta asalin wannan kwafin yana karantawa karroki yana saurare wa huwa yanzuru fi asli sama a halin shi ɗalibin yana ainihin kallon asalin abin da wato nuskar da ya ji ɗin ya kabala shi da ya gama ji kuma ya koma ya gabata da ta asalin malamin shi ya sahahahu kuma ya gyara ta wane ne haka yusuf ibn abdurrahman al-ansari وكتب ذلك بخطه كما برجيتين هنوش ورجيت هكا في يوم الخميس أرانا الخميس أشرين دقيقة جواتا بالقعدة كو إجرانا بطري ديار دا أربعين دا بقوي سوانين من يمن مسكر إتوب دا أكي يمن جاري جارة أكانت برواية سيكي وصاحب هذه النسخة من يمن مسكر كما يبدأ بأكي جاري جارة دا قوة أكانت هو أبو العباس شنو بابان عباس أحمد ابن محمد ابن كوثر المحاربي عندنا الغرناطي المتوفى بمصر مثل الغرناطة تكسر مغرب الأندلس كله أما وندي رفع مصر شكرا هجرانا بقريب يربع خمسين دبير فيما يكي وترجع أهمية هذه النسخة إلى أمور abin da zai waiwayar da mu ko mayar da mu zuwa ga gano muhimmancin wannan nuskar ma'ana menene zai nuna mana muhimmancin wannan nuskar wasu al'amura ne min ha daga ciki awwalan anna alaiha khattul karruhi nafsu a kanta akwai rubutun karruhi shi da kanshi yana nuna shi da kanshi wato a jikinta akwai gyare-gyaren da ya tabbatar ko kun fahimta saniyan annaha quri'at alaihi fi hayatihi a rayuwarsa aka karanta shi ya ji ta wa qudilat ala asli sama'ihi sannan kuma aka yaba ta da asalin tashi nuskar allazi kana yanzuru fihi asna al muqabala yadda shi din yake ainihin dubo sanda ake gabawa ko sanda ake daukan karatun auren shi salisan na uku la takadu takhlu waraqatun min awraqiha min ilhaqatin bil hawanish da wahala ka samu wata kallon takarda kwaya ɗaya wadda babu wasu ilhaqat inda babu wasu gyare-gyare ko wasu ta'alikat bin hawa mishi a gefenta wasu drakat da kuma wasu abubuwa waɗanda ba a ce a riski kaza a ƙarasa kaza ta dillo ala tasiri waɗanda ke nuni da gyare-gyare rabi'an na hudu annaha ita wannan nuska aqdamu nuskatin kamila ita ce nuska mafi daɗewa cikakkiya shi ma zikira a cikin duk iya abin da aka faɗi بجامع الترمذي لأنه في لتاف من الترمذي توجد إلى الآن رب أكثر من تهزوا يجي والله أعلم الله شيء تسمى بيدي فكسب شيء سيتي هذا المبحث wannan bincike akan wannan muska ko istafattuhu na fa'idantu daga gare shi na samo shi wala khastuhu min akhina al-fadil Khalid Abdulai fi ba'thihi an al-hadith al-hasan wani malami ne mai suna Khalid Abdulai da yana bincike game da hadisi hasan ya kai da wannan ainihin binciken faqad ashaba ya cika bayani ya yi cikakken bayani gamsashe fi wasu nuska game da siffanta wannan nuska ya rajaha annaha kullaha bi khattil karroki ina da labarin cewa gaba ɗayan tarbutun hannun karroki ne bi azillatin zakaraha da dalilan da ya ambata sani babu Allah khaira Allah ya saka mai da alkhairi ya shakara Allah lahu ko ta'awunahu tayyib Allah ya ba wannan ƙwazo na shi wanda ainihin wato ya taimaka musulmi ƙwazo wanda yake kyakkyawa to ƙarin cikakken bayani game da wannan ya ba wannan ko ya ta karanta wannan muskar da na faɗa muku shi yasa lokacin da bayan fara karatun turmijin imiciya sai da mai ƙoƙari muka karanta waɗannan bayanan kakkafin su saboda muhimmanci domin in muka dawo za mu ci gaba da karatun turmijin za mu ɗora daga inda muka kwana ne don waɗannan bayanan dama da muka yi ta yin sumarin a cewa waɗannan bayanan ko da yake sun shafi ɗaliban ilimi sun shafi ɗaliban ilimi wanda yake ji karatu ji ko ji falala ko ibada ta ce ka shi zai gina ana ta bayani menene wannan kaza kaza kaza kaza ina fata an gane don gaskiya bari in gaya mana waɗannan bayanai game da a sanya sunista ba a dogara da ita yanzu ne sannu a nan ƙasashen mu aka fara damuwa da haka amma gaskiya saboda Allah kowane littafi aka tashi karantawa kawai zuwa ake kasuwa a je a siyo shi rana a tabbatar da ingancin dangantuwar littafin zuwa ga mai littafin inda kuma wannan yana daga cikin abin da yake wajibi inda malamai in suka tashi buga littafi ma a karan farko wanda bai shahara ana danganta shi zuwa ga malaman ba galibi sukan kawo da isnadi misali malam zaki mubarak a ƙasar Masar lokacin da ya tahqiqin littafin al'um ta al-Imam Shafi'i wasu suka nemi su inkarin sihhatu nisbatul kitab ila Shafi'i suna son su ce ƙarya ne ba Shafi'i ya rubuta ba Malar Rabi'u almajirin Shafi'i da rubutun hannun shi da bayani da ya rinƙa cewa gashi a gaban Shafi'i akai kaza akai kaza akai kaza shikenan to ku je ku samu ƙarin bayanai akan irin waɗannan ahammiya da muhimmanci na aikin ta haƙiƙi a muƙaddimar malam ahmad shakir ta ainihin littafin ar-risala ta al-imam shafi'i waɗannan abubuwan muna son ne su zama daga cikin al'amuran da za mu tafi tare da duniyar ilimi ba wai kawai mu ci gaba da tafiya yadda ake a ƙasar ba a'a in waɗannan bayanan ka je ka tara mutane za ka yi musu tafsirin azumi kan haka za ka zo kana kawo musu bayani akan nuska kaza nuska kaza a kowa ya yi alwala da ya ya zauna yana jin a fara tafsirin nan daga uga a fado fatiha a fado kaza to in ka zo kace to gaba wannan tafsiri za mu yi wata biyar tukuna muna karanta muku bayani game da inda aka samo nuskar da ga suna ta gyada kai ba sa fahimtar komai gobe ba wanda zai dawo wanda wanda ya san me kai ta jiya ina fata an gane sai da aka sai a gane wannan kabiya ce da ta shafi ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke harkar ilimi to amma kuma muhimmancinta ya kai a tsaya a rinka tattauna ta ga ɗaliban ilimi to amma ga waɗanda ba ɗaliban ilimi bane in kai za ka yi musu karatun bilimu maram kai ka je ka samo nuskar da ka san ingantacciya ce ka samo bugun da ka san nagartacce ne kai ka zo ka sa ka karantar da su amma in ɗaliban ilimi ne sai ka ce a sai kun samo nuska kaza saboda ayi kaza ayi kaza ayi kaza don su suna fahimtar ka na fata an gane gashi a cikin shafi na 27 yace suratun min nuskatil karruhi ga ainihin wato hoton wannan kwafi na karruhi wanda za ku rinka gani a gefen da tsakiyar da cikin da sauransu kun ga asalin rubutun amma kun ga nan gefe kun ga mutum rubutu ne ɗanar kun ga nan ma tsakanin wannan paragraf da wannan sai aka yi wasu ilhaƙa ɗin duk irin waɗannan mai duk shi ne haka ko kun fahimta yawa to wannan fa haka fa suke zama suke karanta ta yadda ka ganta haka din gashi haka za su zauna su karanta ta ka dube ta da kyau gashi nan al-faqih al-fadil abul hajjaj ibn yusuf gashi nan al-najjari gashi nan haka za ka rubuta ina fata an gane gashi nan haka in ka duba shafi na gaba shi ma za ka gani shafi na 28 shafi na 29 ina fata an gane gashi nan nan kuma sai ya ce suratul min nuskatin min ta ainihin wato sanya wa ainihin muskokin sunaye ne gasu ne to sai ce alfaslu sani fasli na biyu nassul kitab almuhaqqaq sai ku kiyaye almuhaqqaq ismi ne na fa'ilu almuhaqqaq kuma ainihin wato ismi ne na wanda yake maf'uli don haka annas المحقق المحقق wato nassin littafin wanda aka gyara din to abin da yake so ya ce maka wannan nuskar da za mu karanta cikakkiyar nuska ce ta karrohi din ta sunanin tirmidhi ku kiyaye amma sai ciro wannan din daga ciki ganin muhimmancinta ko kun gane gaba kamar da nake tunda muna da asalin taba'ar da aka yi akan asalin nuskar gaba daya wannan ka gaba matsala insha Allah ta'ala to kitabul ilal ga littafin na ilal din أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي القاضي أبو عامر الأزدي وعنين القاضي أبو عامر الأزدي إنه هو محمود ابن القاسم باشا أنا القاسم شيني محمود بن القاسم والشيخ أبو بكر الغورجي دكما الشيخ أبو بكر الغورجي غاشيتي هو أحمد ابن عبد الصمد والشيخ أبو المظفر الشيخ أبو المظفر عبيد الله ابن علي ابن ياسين ابن محمد الدهان رحمهم الله قالوا سكتي أخبرنا أبو محمد الجراحي أبو محمد الجراحي كوكنتنا شيني ونن دا أكتي الغرناطي يا أينهم بام العباري قال يتي حدثنا أبو العباس المحبودي أبو العباس المحبودي شيني ونن الماجرنا الإمام الترمذي قال يتي أخبرنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمه الله ترمذي يا بام العباري قال يتي bari mu dan karanta tarihin shi ainihin wato wannan mutum mai suna ainihin wato aljarra'i ya ce huwa abu muhammad abduljabbar ibn muhammad ibn abdullah aljarrahi ولد سنة 21 و300 هجرية وتوفي سنة كو هكذا وتوفي سنة 12 بعد المئة الرابعة قال عنه السمعاني والذهبي ثقة صالح الأنساب والسير قال تفند ذاك دوبانا تسي وانت ما لم يشيكو محبوبي يوا قال عنه الذهبي ذهبي يتي الإمام المحدث إمام يكون محدث مفيد مروى wanda ya fa'idantar da ko kuma mai kawo fa'ida ga marwa garin marwa abul abbas muhammad ibn ahmad ibn mahabub ibn fudail al-mahabubi al-marwazi rawi jami'i abi isa anhu shine ya ruwaito jami'in abi isa wato sunan tirmidhi da gare shi kanat ar-rihla ilayhi fi sama'il jami' shi ake zuwa wurin shi takanas dan akwai karatun littafin tirmidhi wa kana shaykh al-baladi shine babban malamin garin farwa wa ifbalan a wajen ainihin wato tarin dukiya ko kuma tarin daraja da kuma tarin falala wa sama'uhu madbutun sannan jin shi na hadisi abu ne wanda yake madbut wato wanda yake kyakkyawa ko daidai bi khatti khalihi abi bakar al-ahwal wa kanat ar-rihlatu wa kanat rihlatuhu ila tirmidh an fahimta yace wannan littafi nashi da yaji ya kasance da rubutun hannun dan uwan mahaifiyar shi ne mai suna abubakar al-ahwal wa kanat rihlatuhu ila tirmidh tafiyar shi zuwa ga garin Tirmiz ya yi ta ne liliqa'i Abu Isa dan ya haɗu da Abu Isa fi hamsin wa mi'atain fi hamsin wa sittina wa mi'atain shekara ta ɗari biyu da sittin da biyar liliqiyyi ko eh haka liliqiyyi Abu Isa sai ce wa huwa ibn sittata ashar haka ne sitta wa huwa ibn sitta asharata sana yana ɗan shekara sha shida ko kun fahimta qalal hakim hakim ya ce sama'uhu sahihun kuma jin shi ga wannan littafi ingantaccen ji ne kuntu sai na ce jiya in ji zahabi tuwfiya fi shahar ramadan ya rasu a watan ramadan ne sanata sittin wa arba'ina wa a hijriya shekara ta ɗari uku da arba'in da shida yace ka duba asiyar sayar alamin nubala mujallar na biyar shafi na ɗari biyar da talatin shafi na sha biyar mujalladi na sha biyar shafi na ɗari biyar da talatin da bakwai ina son ku duba aka ce shekarar shi sha shida don haka aka yi sauri aka kawo magana hakim cewa jin nashi amma ingantacce ne don karka ɗauka shekara sha shida a'a ai ko a yanzu cikin jajayen fata nan ka ga ɗan shekara sha shida sai ga yayi tuduna bushe shi ne za a gan shi ina fata an gane kwarai da gaske ko kun fahimta yanzu dan gidan asaf shekarar shi sha biyu ne kawai amma yusheshin yaro ne haƙa sun ba ta fito mishi sajedi ya fito mai shekara goma sha biyu don ya kai sha shida ya ba don ya kai talatin ya ba ganci da haka so da dama in mun faɗi shekarun mu sai ka ga sun yi shuru sai da muna nan afirka muna tsumburewa su kuma suna can kamar abin nan in inda mutum zai za gan shi tuntuno ne in ka tambayi shekarun sai ce ashirin da takwas ko kun fahimta haka suke yanzu ka dubi ma'az bin jabal duk malanta shi da komai da komai kake ji shekarar shi ashirin da takwas a duniya rasu ma'az ibn jabal sahabi ka dubi mai tafsir al-aziz al-hamid duk yadda ya shahara da sauransu shekarar shi talatin da biyu rasu bbc da yanzu shi ma shekarar shi talatin da biyu zuwa da uku muna muke tara shekaru dam a zauna kuma gashi nan kawai ba abin da ake sai dai ana jiran la'asar sai a kawo maka gyada ka ci da kunu shi ke ka zama kamar dan yaye ko kun fahimta da ha ba ku ganin ga malamin nan da aka kawo da shi da shi dan tun su fitar ya kawo shi fitar shi 40 da nan 47 kenan yaushe graduated jami'an islamiyya yayi ya shi ya yi PhD da shi jami'a ta Ummu Darman Ummu da suke cewa 99 ya gama Sudan ya gama PhD da shi daga wannan lokacin zuwa ya rubuta littattafai kusan guda 30 ga su ɗirka ɗirka ga su nan duk sunan tari guda kan ne wato gaskiya wannan yanayin ne jama'a muka gano a duniya ya ba mu sha'awa kuma da in dai mutanen nan mutane ne sun yi ne yasa mu ba za mu ba tare da a tarbiyyance mu ne jama'a kai malaman mu sai suka ta tarbiyyar mu a saka mu cikin fada kawai madadin ku tara ɗaliban ilimi ku hassase su da ilimi ku shagaltar da su kai sai a ɗibe su a saka su a cikin rikicin malamai kai su ta yawo da kaset to ai wani ya zo ya wa'azi kai ya ci uban su wani inna lillahi wa inna ilaihi kai wani yana da hadda wai wai wai wani ya iya iraq inna lillahi jiya jiya na ba su bacci ba wallahi tallahi tsawon shekara talatin haka galibin matasan ƙasa aka ɓata lokacin su duk zaka ga daga ahlus sunnan da yan bid'an da suwaye su kuma waɗancan sun yi ƙoƙari hatta yan bid'an su karatu suke yi ka shiga ƙasar mali ka gani ka je Mauritania ka gani shiga nan cadi ka gani karatu suke samfarar karatu suna fa bid'ar suna karatun ilimi amma amma mu nan la ila ahli sunna din wala ila ahli bid'a din in dai harka ce ta karatu ta gogewa sanan nan bai dame mu ba to saboda haka gaskiya da ba wallahi shine ake kokari to amma fa zaka ga abin ko za ga mu ne yanzu fa da muka faɗaka wasu yaran kaje ka same su har yanzu ko wani zai ce mala abu a mana ra'ayi wasu yan ɗariƙa ne sun dame mu mun ce sa ci uban shi har yanzu abin da ake shekara talatin din sai har yanzu shi ke tunani kar ka ga laifin shi in mun ka ga laifin shi amma wasu ne suka ɗora shi akan wannan tarbiyya shi bai san ana ɗaliban ilimi suna shagaltuwa da ilimi su hassasantu su goge da al'amura su kware da shi san bai san haka ba ko kun fahimta jama'a to gaskiya saboda Allah wannan yana daga cikin matsaloli masu matukar muhimmanci dole ne al'umma su san haka to kuma wannan fa ba yadda ba kai dan shekara sha shida ya tashi daga garin su harra ya tafi turmizi me kake cewa kenan kana cewa kamar ya tashi daga gombe ne fa ya tafi sokoto shekara shi sha shida ya je zauna domin koyon littafi irin sunan turmizi sai ka duba yanzu ka gani yanzu waɗannan karatutukan da muka tsara a makarantar nan kofa a buɗe take fa in za a samu ɗaliban ilimi daga wasu garuruka waɗanda ba su zo su musharaka tare da wannan amma fa shi in ya zo sai ya rinka ganin ba wai to ai shi ya je wani kasar ne muna mace akan ƙunan bakin wake to ai shi ta yake yanzu kuma da a fara shirin yaushe da ƙunan bakin wake shi ya je wani kasar ne ana magana akan ya kashe malam Ja'far to ai ta yake yanzu ana nan ne an ɗaure wani jan kyalle a goshi ana ta tsalle ana fofoti to shi ai gaba ɗaya shi wannan tunanin shi ba nan yake ba wannan ta cewa waɗannan relatives lectures ne ma'ana laccoci ne almunafidi ma'ana wata munasaba ce ta kawo aka yi su ba wai haka ne ake ba kamar shi sai karanta abin haka ake amma ga asalin abin da ahlul ilmi suke shagaltuwa da shi kenan ma bainal ulama minhum wa tullabul ilm abin da ya kamata a shagaltu da shi kenan idan da a ce yau kamar yadda na sha faɗa mana tun kusan shekara ashirin da biyar da mun samu makarantu da suka amsa sunayen su fa waɗannan 'ya'yan mu 'yan shekara sha biyar sha shida fa su ne yanzu za a rinka karantarwa sunan mutum ne kar ku ce ba zai yiwu ba zai yiwu domin ne a wurin Allah ne amma za a tashi a aiki ne kullu imalu me ya hana a sami yaro wanda zai samu uwa matsatsiya wadda za ta rinka jagorancin shi zuwa ga harkar ilimi uba matsatsi wanda zai rinka dora shi akan shawarwari na harkar ilimi ya samu ingantacciyar makaranta amma gafala ta farko da ta kama ahalin sunna a najeriya ita ce sai suka manta da muhimmancin makaranta yadda take ake kira makaranta sai kawai islamiyya ce ta dame su islamiyya kuma za a samu wani alhaji ne zai yi ta idan ya yi ta kuma har waye zai koma shi yake bitaminin suwaye za su karantar suwaye yan kwamiti me za a karantar ya za a karantar wani haka ɗata mai rai sai ce a cire wannan malamin saboda yana wucewa ba zai zo su gaisa ba sai dai dago mishi hannu mishi sallama ba ne muka gina musu makarantar da suke amfana ba shi gani yake ya riga ya zama baban addini tun da ya makaranta yanzu da sai ka ga an kasa ci gaba wanda salaf ba su taɓa ware wata makaranta wannan ce makarantar koyon addini wannan ce makarantar koyon sana'a wannan ce makarantar koyon kaza al-imam al-ghazali yana daga cikin mutanen da ake siffanta su daga cikin graduate nan al-madrasatul nizamiyya da ke kasar iraq ya je ya koyi duk abin da ya koya a cikin ta karatun komai a cikin ta me yasa yanzu ba za mu makarantu irin waɗannan ba to haka din ma fa tayi ne a baya ina gaya muku ba da irin wannan tsarin ba tsarin yanzu da ya lalace shine malamai da ustazai sun koma ne suna jiran alhazai da 'yan siyasa su gina musu makaranta amma a baya su malamai ne suke gina makarantun da kansu don haka sai ya zama suna da cikakken tasarrufi a kan makarantun amma wani ya gina maka makaranta shi fa harka ilimi kaf ba ta dame shi ba yanzu fa ba da gina wannan bai kamar wata biyar wani yake gaya mini da ya gina wani masallaci yau kamar shekara ashirin da ta wuce fa wata munasaba ce fa ta taso sai yake gaya mini yace baka ga ai masallacin su takaddun masallacin duk suna hannuna ai ba na ba su bane yau in na ga dama sai jin kore sun kwace yanzu da wadanda nake so wannan masallacin jama'a shine masallacin da na fara karatun bukhari a garin nan a bayyane shine masallacin da na fara karatun tafsiri a bayyane to menene ya faru ana kokarin tun a wannan lokaci mutumin ne ya gina muku masallaci ya ga kuna wata hoɓɓasa a ko gulan ne ya mutu sai su ce ai suna jiran ne ya zo tukuna daga garin da yake bayan shekara shi kuma sai a shekara yake zuwa sannan ya sake gulan ɗin sun ce in kun sake zai faɗa ne sai su ce a ai shi ya yi alƙairi zai taimaki addini a lokacin gulan ɗin ba zai wuce su ne da sisi ba kunya goma sha biyar misali lissafin da ya gashi nan irin kudin Najeriya da suke sama daga ma'ana kuɗi dai mafi kaskanci karan amma ba za su iya ba da haka sai fahimci to shi kenan tun da sun zauna a jikin shi shi kenan wata rana sai ya musu hikima shi da kanshi ba yake gaya mu yace sai hikima yake su kawo takardun masallacin da makarantar zai je sabunta musu sai ya karɓa shi ne yace sai ya ɗoye yace na karɓe ne don wata rana na san in na canza shawara kawai sai in kore su sai kawo malaman da nake so in jira a wurin to ina alƙibla take ga addini ina za ku yi addini haka kana jin yanzu wannan ɗalibin na cikin ɗaliban turmiji ko ɗaliban da suka rawaito wannan muska an ce ya je ƙasar ne don ne ya karantar kuma ya kasuwanci to mu mun zama malamai zalla ko mun zama ustazai zalla na haka dole su gina mana masallaci kuma su jita mini irin karatu da fatawa da irin tsarin da ba idan haka sai zama waɗannan makarantun ba sa iya fitar da abin da ake so makaranta wani ya bayar ce a rinka yin makarantar islamiyya da su malaman suka ga matsayin ginin makarantar da tsarinta ya kai a ce to da safe a rinka yin boko da ma a rinka yin islamiyya suna yi sai ce a shi bai yarda ba shi islamiyya yace a yi sai da kan gari ya makaranta tana rufe wal asar sai abu abu suke kawo kuka wurina ina ɗaliban da suke zuwa islamiyyar ba suna zuwa makarantar boko da in aka juya ai sai a dawo da sunan ai tarbiyyar su gaba ɗaya yace shi fa aka bai shi kai yayi musu ne su yi islamiyya to ina za su samu cikakken tarbiyya yanzu kenan suka ware wasu azuzuwa suka ce waɗannan azuzuwan za mu fasa su a zuba kekunan ɗinki a rinka koya yaran makarantar nan zai yadda to kuma sannan ku dubi yadda makarantunmu na islamiyya tsakani da Allah suke me suke iya kyankyashe mana na daga abin da ake so na ƴaƴan da a yau in ka ce ina ƴaƴan da aka yi ta islamiyya shekara talatin da ta gabata wanne irin ta'asiri ne za a iya cewa an gani a cikin su a fayyib sai da aka dole ne a tsaya a yi tunani jama'a amma akwai ban sha'awa kaga ɗan shekara goma sha shida ya tashi daga garinsu ya tafi je ya ruwaito wani littafi ya dawo ya zo kuma ya zama shi ne musnid na wannan littafin a ƙasarsu har a ciyawa ya gari ya zama shekh balad Allah ya taimake mu to gashi nan sai mu koma sama inda yake cewa ainihin akhbarana abu muhammad al-jarrahi قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معلول به معمول به معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين الإمام الترمذي جميع ما في هذا الكتاب baki ɗayan abin da ke cikin wannan littafi wato littafin jami'ul kabir ɗin kenan ko min hadisi na hadisai duk hadisan da ke ciki ma'amunin bihi abin aiki da su ne an yi aiki da su abin da yake nufi da wannan magana sai fassara ta ce wa qad akhadha bihi ba'd ahlul ilmi domin an samu wasu malamai sun yi riko da abin idan ka ga hadisi a cikin sunan tirmidhi din nan a daidai lokacin da zaka ga cewa wannan hadisin wani bai dauke shi ba to sai kuma ka ga cewa wani ya dauke shi misali hadisi kaza wani bai dauke shi ba a daidai wannan lokacin kuma sai kawai imamu shafi'i bai dauke shi ba sai ga imamu ahmad ya dauki ainihin wannan hadisi yana aiki da shi shine abin da yake nufi da dukkan hadisan da ke ciki ana aiki da su ba wai ana nufin dukkan su malamai kakkaf sun hada akan suna fatawa da su a'a in wani bai fatawa da wannan wani yana fatawa da shi in wani bai fatawa da wannan dan haka sai a waye gari babu wani hadisi a cikin wannan littafi da malamai suka haɗu akan ainihin da za su yi aiki da su ba in ba guda biyu ba waɗannan guda biyun gashi sai ce ma khala hadisai ne in ba guda biyu ba na farko shine hadisu ibn abbasin hadisin sahabi dan Abbas annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a baina dhuhri wal asri bil madina cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hada sallah azhar da la'asar ainihin wato a madina ina fata an gane wal maghrib wal isha haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hada ainihin wato sallar magriba da sallar isha min ghairi khawfin wala safarin ba tare da tsoro ba kuma tare da halin tafiya ba jama'a ko kun fahimta to wannan hadisin ka ji shi ko to wannan hadisin turmili yana cewa shi malamai ba su ɗauke shi sun yi fatawa da shi ba menene wannan magana take nufi a duk cikin malaman nan da yake kawo maganganun su kaf a cikin wannan littafin yake nufin babu wani malami wanda ya fatawa da wannan hadisin to wannan magana ina son ku koma cikin sharhohin ai sharhin ibnu rajab na ainihin wannan littafi za ku ji ainihin cikakken bayani akai amma in Allah ya so yanzu nan zan tashin ɗauko mana ta'aliƙin da wannan profesa ya yi Nuruddin Itar a daidai wannan maganar ya tsaya ya lahasa magana akan ainihin wannan hadisin da kuma menene ake nufi da rashin ainihin wato aiki din da malamai suka yi domin wannan hadisi ne wanda kamar yadda zaka ga ya tabbata hadisi ne sahihi babu tantama ainihin akan shi to kenan suna nufin wannan hadisin mansuhi ne ko ku hadisin yana da wata illa ne to za mu bayani akai hadisi na farko kenan insha Allah hadisi na biyu sai ce wa hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya ce idza shariba al-khamra fajliduhu idan musulmi ya sha giya ku mishi bulala idan ya sake sha ku mishi bulala idan ya sake sha ku mishi bulala uku kenan fa in ada fi rabi'a ana hudu idan ya koma ya sake sha faqtuluhu ku kashe shi wannan hadisin shi ma turmiji ya ce wa kad bayyana illatal hadisai jami'an fil kitab ya ce waɗannan ainihin wato hadisai mun bayyana ainihin wato illarsu fil kitabi a cikin littafin a cikin wannan littafi a cikin sunan din tashi a nan ƙasa sai shi ne wannan ta'aliki yake cewa qala ibn rajab fi sharhihi ibn rajab a cikin sharhi shi yace bayyana ma kad yustadallu bihi lin nafhi tirmidhi ya bayyana dalilai ne da za a kafa hujja da su akan an shafa hadisan la annahu bayyana ba'fa isnadihima ba wai ya bayyana raunin isnadin su ba summa nabbaha ala hadisin salisin sannan a nan gurin kuma shi tirmidhi sai ya faɗakarwa game da hadisi na uku mimma mimma lam yu'khad bihi wanda shi ma ba a ɗauke shi an yi fatawa da shi ba nawa kenan guda uku to in ka je ka bi sharhin nan na ibn rajab ko zaka ga ibn rajab ya lissafo wasu hadisan ma ƙari akan wannan wanda zan so in lakasa mana ainihin waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala sai mu dan saurara insha Allah je in ɗauko waɗannan abin nan ɗin ku dan tsau da abin nan ɗin bari je in ɗauko jama'a dan na ɗauko su eh eh dan na ba bismillah to bari karanto mana daga wannan ba ta'aliƙin abin nan ba ta'aliƙin Dr. Bashar Awad Ma'aruf da shi da ainihin wato sunan Tirmidhi din bari ku ji abin da yake faɗi a can a cikin ta'aliki akan ilal din gashi aljami'ul kabir wannan tahqiqin Dr. Awad Ma'aruf ne Bashar Ma'aruf a shafi na 227 da ya kawo wannan magana da ya ce wa kad bayyana illatal hadisai jami'an fil kitab sai ya ce haza kalamin fihi nazar wannan magana ta tirmidhi akwai abin dubi a cikinta amma hadith ibn abbas falam yubayyin al-musannif hunaka illatan tujibu da'af al-hadith wa adam al-akhadh bihi shi dai hadisin nan na ibn abbas da tirmidhi ya ce ya bayyana dalilai a can cikin littafin ba fa dalilai ne ya bayyana na wata illa da za ta sa a ainihin wato watsar da hadisin a kirko da shi ba wa inna ma zakara hadisan mu'aridan lahu ya ambaci wani hadisi ne wanda ya karo da shi ba afahu huwa shi kan shi turmuzin kuma ya raunata wancan hadisin da ya karo da wannan ثم بين وجه العمل عند الفقهاء sannan sai bayyana yadda aiki yake game da wannan hadisi a wurin malaman fiqh wa saddarahu bi qawlihi sai ya kawo shi da cewa wal amalu ala hadha inda ahli al ilmi wato malamai ba sa aiki da wannan hadisin na ibnu abbas amma da wancan suke mai rauni Allah ya jima'a ko Allah yi jima'a bainas salataini illa fi safar aw bi arafa cewa kada a haɗa sallah tsakanin salloli guda biyu a zahar da la'asar magariba da isha sai a halin tafiya ko kuma a arafa faka annahu yushiru ila nafsihi kamar yana nuni kenan zuwa ga wannan hadisin mai raunin ya shafa wannan ne malam bashar abin da yake so ya nuna maka abin da turmidi yayi ko kun fahimta wa amman hadisi sani shi ko hadisi na biyu فهو حديث أبي صالح شيني حديث أبي صالح عن معاوية daga معاوية سيتي فقد آربه شما ونن yayi karo da shi ne turmiji ya kari wannan hadisin ne bi tariki abi salih da ainihin hanyar riwayar abi salih an abi huraira bil hadisi nafsihi daga dai wannan hadisin hadisin shan giya din ya sake ɗauko ta hanyar sai ce wa naqala an al-bukhari anna hadisa muawiya asah cewa bukhari ma ya ce riwayar muawiya ta fi ainihin riwayar hadisin muawiya ta fi inganci fiye da ta abu salih sun maƙala sannan sai ce wa inna ma hadha fi awwalil amr wannan hadisin da ke cewa in ya sha giya na ɗaya na biyu na uku na hudu a kashe shi to a farkon musulunci ne summa nusikha ba'du sannan daga baya aka shafe faƙaunuhu to malam bashar ya ce to kaga kenan maganar da tirmidhi ya yi ya ce bayyana illatal hadisai ni jami'an mun bayyana illar da ke tattare da waɗannan hadisai guda biyu gaba ɗaya laisa ma'anahu annal hadisai ne lam yasbuta ba yana nufin cewa ba su tabbata ba wa annahu zakara min al-ilali ma yujibu da'afahuma ba kuma fa yana nufin ya bayyana wasu illoli ne waɗanda ke wajabta raunin su ba wa adam al bihima da kuma cewa ka ai riko da su qala ibn rajab ibn rajab yace fa inna ma bayyana ma qad yustadallu bihi min nafkh kadai tirmidhi ya bayyana wasu hadisai ne waɗanda da wasu dalilai waɗanda za a iya kafa hujja da su domin nuna cewa waɗannan hadisan an shafe su la annahu bayyana da'afa isnadihima ba wai shi tirmidhin fa ya bayyana raunin su bane kenan idan kun fahimci mai turmizi ke nufi da illa me ke nufi nafkh mansukhai ne hadisan illar su kenan ko kun fahimta to wannan matsalar tare da cewa mun ce za mu takaita a karatun littafin nan amma ita tana daga cikin matsalolin da ni ishara ba za mu takaita mata ba za mu tsaya mu tattauna ta mu ɗibo waɗansu hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda ibn rajab ya ta misali da su akan su ma waɗannan hadisan duk da sun inganta amma ba za a yi aiki da su ba don babu malaman da suka ɗauke su kuma waɗannan hadisan akwai da dama daga cikinsu ni kai na ɗin nan ina yin fatawa da su saboda na tabbatar da ingancinsu da kuma duk waɗannan illolin da su waɗannan malaman ke bayani a kansu ba illoli ba ne inda tafiq to zan bayyana yaya al'amarin yake insha Allah ta'ala nan ne mana muqaddimat ne na mu gane jimillar abin kawai yanzu dai a jimillance mun gane ba rauni bane menene tirmidhi yake ishara nafhi yake ishara amma fa ka ji abin mamaki shi kanshi tirmidhi kuma ya tabbatar da raunin hadisi daya da ya karo da wancan din amma kuma karka ce bai ainihin wato ya ɗauki wannan mazhabin ne sai dai yana son ya nuna maka mazhabin malamai ra'ayin malamai game da wannan hadisin na ibnu abbas ba su ɗauke shi ba wanne suka ɗauka me raunin suka ɗauka suka yi fatawa da shi naka zaka ji malam nuruddin itar zai ce to amma abin mamaki turmiji duk da ya gaba da labarin wannan ya faɗi wasu malamai kuma da ke halatta za iya haɗa sallah saboda larurar rashin lafiya wadda ita kuma ba ta daga cikin larurori guda biyu da suka faɗi don su sun faɗi larura biyu ne tafiya da arafa to kuma nan take turmizi zai faɗi wasu malamai da suke bayyana za a iya haɗa sallah saboda larurar rashin lafiya to sai ka ji nuruddin itar zai ƙara fito da al'amarin insha Allah ta'ala to shi kenan dai gashi sai ce وكأن مراد الم... وكأن مراد المصنف أن عدم العمل بالحديث هو عدم الأخذ بظاهره سيكي كمر تلمذينا نفن لشن أينهم واتو أيكي ده حديثي تو رشن رقو ده ظاهر شني to malam bashar kuma nan wata magana yake ishara wato akwai hadisin da baka aiki da shi shin ko wannan magana tana nufin rashin riko da zahirin hadisin taka iya yiwuwa ga haka taka iya yiwuwa kuma a samu akasin haka shine akwai hadisin da saƙon da ke cikin shi a zahirance ba shi za ka ɗauka ba sai kuma ka ɗauki wani abu da ke ƙarƙashin shi sai a ce ba ka aiki da hadisin amma kuma ka yi riƙo da zahirin shi za mu fayyace wannan sai ce falauta awwalahu ba'dhum lam yakun indahu qad akhadha bihi domin kenan ba za a samu wani zai ta'awilin hadisi to kenan sai a ce bai ɗauki zahirin shi ba don zahiri ga abin da yake cewa sai baka ɗauki wannan zahirin ba kamar me kamar shi hadisin kun ga wannan na ibnu abbas ne yake cewa yace annabi ya hada sallah a zahar da la'asar magriba da isha a madina babu tsoro babu ruwa ba to yanzu misali wannan hadisin abubuwan da ya zo da su sai baka ɗauka ba amma sai ka ɗauki shi wannan hadisin sai kai fatawa da shi akan mara lafiya zai iya hada sallah kaga riko da zahirin hadisin ne baka yi ba amma kuma ka yi amfani da hadisin ya halatta maka wasu abubuwa ko kun fahimta to shi ne sai ke cewa wa illa faqad dakara al-musannif yawa gashi sai ya ce domin kuwa ai shi kan tirmidhi akiba hadith ibn abbas a ƙarshen hadisin ibn abbas ya ambaci cewa anna ba'd al-fuqaha wasu malamai qad rakhasa lil marid sun yi sassauci ga mara lafiya aljam'a bayna salatayn cewa zai iya hada sallah guda biyu wa anna ba'dahum wasu kuma malaman qad akhadha bil jam'i fil matar sun dauki halaccin hada sallah saboda ruwan sama sai ce ka duba ainihin wato tuhfatul ahwazi a cikin mujalladin farko za a ƙara ganin bayani dangane da asalin matsalar hada sallah din saboda ruwan sama saboda ainihin launin rashin lafiya yanzu jama'a kun ji waɗannan bayanan game da me game da waɗannan hadisan asalin su ba ba insanci ne tattare da su ba sai dai tirmizi yana ganin ba a samu malaman da suka yi riko da zahirin abin da hadisan ke cewa ba ne kenan yanzu in muka dubi hadisin farko zahirin shi ne yake cewa annabi ya haɗa sallah a madina duk abin da ake tunani na larurar da aka saba haɗa sallah saboda ita to babu kuɗa to amma tirmizi da yake wannan maganar fa a cikin kudama'u ne ba a samu wanda ya riko da zahirin shi ba amma su mutu akhiru na su ne suka ce wannan shi ake kira aljam'u lil haja domin ina ne suka fahimci haka daga shi kanshi wanda ya rawaito hadisi abdullahi dan abbas saboda wa'azi ya zo yana yi bayan sallar la'asar aka ce mishi bai sai magariba sai aka ce mishi lokacin magariba yayi ala gafata malam sai ya ci gaba da wa'azin shi lokacin isha ya yi aka ce ala gafarta malam sallar isha fa sai ci gaba da wa'azi aka leko aka maka lahu ba a yi magariba ba fa ga isha kuma har lari sun fara fitowa aka ce sai da ya dakkuwa ga wannan magana yake mai magana yake zaka nuna min sunna ne to shine sai ya faɗi annabi ya haɗa sallar azhar da la'asar da magariba da isha a madina kenan ba a tafiya ba a gida ba ruwan sama ba tsoro ba wata larura kenan haka siddar sai aka ce me yasa kake ganin ya haka sai ce arada Allah yi hurija ummatahu ya yi nufin kada in al'ummar shi sun yi haka ne su shiga kunci kar su shiga kar a ce sun yi laifi to yanzu ne kai kake fahimta daga maganganun da ya faɗi na riwayar hadisin da fassarar hadisin da kuma aikin shi da kake fahimta shi ne sai ka tsaya ka fahimci yanzu wannan wa'azi ne ibnu abbas yake yi yana son ne sai ya karkara wa'azin shi kaf sannan sai a zo a yi sallar magariba da sallar isha a ƙarshen lokacin sallar isha to wannan hadisin da ya kawo shi ya yi hujja da shi ne akan wannan aikin da yi kaga wannan ya yi daidai da fassarar da mutaakhiri na suka cewa ashe haja ce wato wata bukata ce ta taso ba hali ne na yau da kullum ba ba wai kullum za a rinka yin haka ba to da wannan ne za ka ga ashe shi asalin hadisin rawun hadisin a cikin fassara shi ta baki da ta aiki ta fassara idan wata bukata ta taso a wata rana wadda ba a saba da ita ba ita ce bukatar da aka saba da ita take sa ake haɗe sallah akwai tafiya akwai arafa akwai ainihin eh, muzdalifa akwai ruwan sama akwai iska akwai tsoro to duk waɗannan abubuwan da aka saba ba ko ɗaya daga ciki to sai wata bukata sai ta afko sai aka yi haka ashe ka ga kenan hadisin ya zo da wani nau'in jam'i ne amma ba gama garin jam'i da aka saba da shi ba ko kun fahimta to me tirmidhi yake nufi wannan hadisin da wannan irin fahimtar to babu wani malami wanda ya ɗauke shi daga cikin malaman da baka ji ya lissafo maka a gaba a karatu na gaba duk waɗannan malaman su maliku su shafi su ahmad su kaza su kaza su kaza to amma sai malam bashar ma'ruf a wannan ta'alikin da makaranta sai ce to amma kuma tirmidhi yana gama kawo wannan kabiyar sai kawo cewa an samu wasu malamai sun ɗauki fatawar za a iya haɗa sallah saboda rashin lafiya za a iya haɗa sallah saboda wata larura ta ruwan sama ko makamantan haka ishara akan ashe zahirin hadisin ne ba su ɗauka ba amma sun ɗauki ma'anar hadisin sun yi fatawa da ita to yanzu sai mun tsaya ma nan mun yi nazari kenan yanzu zahirin hadisin da ba su ɗauka ba shine aljam'u lil haja din dan shi abu ne wanda ba shi da ka'ida guda daya abu ne wanda mai yawan hajar da za ta sa in haɗa sallah a zahar da la'asar ba ita ce hajar da za ta sa kai kuma ka haɗa a zahar da la'asar ba don haka bayar da fatawa da zahiri shi kamar zai zama abu ne wanda ƙarshen ta ka iya ƙuntata shi don ka ce kaza da kaza sai wani ya shiga larurar da baka faɗi ba kamar ka ga ibn taymiya da yake shi ma fatihul zaman ne a zamanin shi sai ya yi fatawa da hadisin akan kawai aljam'u lil haja dan haka ma ka ce haja abubuwa da yawa za su shigo sai ya ɗauki haja basita jiddan yace matar da take tuyar waina idan ta ainihin dama ƙullun wainarta ta ga cewa in ta fara tuya sai ta tsaya sai ta sallah a zahar ta sake ci gaba sai ta tsaya sai sallar la'asar ƙullun zai kumbura ko ya kune to tun farko kafin ta fara dama shi kafin ta dama ƙullun ta yi azahar da la'asar idan lokaci ya yi in dai azahar da la'asar shi ke sai ta ci gaba da tuyar wainata har magariba to yanzu ka ga wannan hajar ba ba haja ce ma da ta shafa al'ummar gari ba wata mata ta shafa mai jalin naira ɗari takwas ko ɗari biyu da hamsin to in ya zama wannan a shefa mun babu auna medical doctor likita da zai shiga tiyata daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe takwas na dare sai ta ce mishi karfe ɗaya ya haɗa sallar a zahar da la'asar to aljam'u lil hajar ke to yanzu wannan ma'anar ita ce filin da yake ishara kenan malamai ba su ɗauke ta ba ko kun fahimta gana to akwai ire-iren waɗannan hadisan gaba ce wadda in Allah ya so za mu tattake ta kuma kwa fara nazari a cikin sharhin ainihin shi malam ibn rajab kafin ainihin wato insha Allah ta'ala mu zo mu ƙara tattauna matsalar a gobe insha Allah don saboda ana mana isharar lokaci yayi za mu ainihin saurara a nan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah